الله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha biyar ga watan Muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da sha biyar ga watan Satumba shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya. Idan ba manta ba mun yi darasi guda hudu a wannan wato tura mai albarka suratul anbiya. Za kuma mu tashi darasi na biyar aya ta saba'in da ɗaya. ونجيناه ولودا إلى الأرض التي باركنا فيها من رقوق بنجي مدوكين سركي yau mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai da kuma ya ba mu ikon aiki da abin da za mu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين Allah maɗaukakin sarki ya ce wa najjainahu muka tseratar da shi wa lutan da annabi lut alaihi salatu wassalam aka tseratar da wa idan ba manta ba an kira sura suratul anbiya kuma annabawa da yawa ana shafa kan labarin su wasu duk a gaya mana kawai a wuce in kana neman cikakken labari sai ka nemo ta sura da za ta yi ma bayani ko ta hadisai na annabi alaihi salatu wassalam wasu kuma ba za ma ka samu labarin su ba an dai gaya ma sunayen su ne kuma an tabbatar ma da cewa annabawa ne to Allah yake waladaina wa muka tsiratar da annabi Ibrahim waludan muka tsiratar da annabi Lut alaihi salatu wassalam domin zamani ɗaya suka yi kowa garinsa ne daban amma zamani ɗaya kai kamar da aka yi zamani ɗaya lokaci ɗaya tsakanin annabi musa da annabi harun to su ma zamani ɗaya suka ila al'adun lati barak na fiha zuwa ga ƙasar da muka yi mata albarka in ji Allah lil alamin daga talikai ƙasa ce mai albarka wadda za mu je ta ƙasa ce yanzu Allah yake wa habna lahu ishaqa sannan muka ba shi annabi ishaq wa yaquba muka kara masa muka bashi yaqub nafilatan a matsayin dadi sai Allah ya ce wa kullum gaba ɗaya wayannan da muka bashi da na farkon da karin gaba ɗayan su da Allah salihin mun sanya su nagartattun bayi ne annabawa ne ba abin da yafi daɗi a gurin duk uba ya ga kansa ya zama na kirki amma idan kana so zama na kirki zai ka ɗau hanya sai ka dawo hanya in kai wa Allah haka sai ka bawo Allah sauran amma akwai abubuwan da mutum ke ɗauko shi kansa ya san kamar ni yake wa Allah kamar ni buri so kake dan ka ga wani kirki amma ba ka dawo hanya ba su ji abin da Allah yake so ka dawo hanya ko yanzu mun jiyo da malam sani abin da nake maka kenan na ga wani da kada da kada su biyu sun dawo daga wani duk da wani zan ya cinya kowanne musulmi ne suna da suna yanzu nake cewa malam sani kaga yanzu matsalar wayannan za su je su haɗa sallah magariba da isha nake kuma suna da bukatu a gurin Allah kuma suna so Allah ya biya musu bukata suna so Allah ya musu yadda suke so amma ba ta yi wa Allah yadda yake so shi ne abin ta kai manya manya da su shi kaje amma ga wani sun so suna yi ba abin da ya dabe sun dawo daga wajen yanzu zuwa za su watsa ruwa kafin su fito daga wanka isha isha za su fito su yi kare roba gaba daya da magariba da isha ta haɗa suna da bukatu gurin Allah suna so ya biya musu amma ba su ba ta yi wa Allah abin da yake wannan bai dace da hankali ba wanda yi sam lafiyayyen tambal shi ne wanda ba za ka hana mata yiwuwar ba amma mai hankalin tambal shi ne wanda yake wa Allah abin da yake ya je motsa jikinsa amma ba lokacin sallah ya kokari ya tafi za a ga wani ko yana jin daɗin ta da ya ga yanzu magariba ta yi baya nan gaba sai ta koma kina har da saura ta mun yi sallah domin sai yi ne zai za a fara longa na yi ko ta ne to saboda haka wanne yanayi ya kamata in ma kana yin ban awa ɗaya yanzu ka rage ba ka zuwa sai biya to wannan abubuwan mutane ba sa kallo Allah madaukakin sarki yana mu'amalanta ka da yadda kake mu'amalantar sa shi ta annabi yake ana inda zanna abdu ina inda bawa na yake tsammani na to to kana zo Allah ya rika kula ka ka rika bin wayannan abubuwa Allah yana son kaza to yi baya son kaza kauce masa to shine Allah zai kula ka da wuri da ka shiga wani da zai ga Allah ya yi so kula ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar ta ce ne ta yi ban da ita ko to shi dama ne yake cewa ya kulu ta'ala mukbiran an ibrahim Allah madaukakin sarki yana magana yana ba da labarin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam domin shi ne Allah ya gaya mana wa aradu bi kaidan fa ja'alnahu min aksari tun da fati kai da annabi ibrahim duk duniya a lokacin da yake sai matar su kadai ne musulmi suka yi niyyar yi masa kai amma Allah ya kare shi da kana neman taimako ka jima a gurin Allah idan Allah ya ce kai ne to ba wanda yake ce ba kai bane wannan abubuwan su ne mana ni ta bai ta kuke shiga matsaloli Allah da yawa kowa yanzu ka kalla yana cikin matsaloli da irin nasa to amma babban matsalar da muke shiga abin mai mana yawa shi kana manta wanda ya fi karfin kowa waye shi ne alƙawiyul mati wanda yake bai karfin da karfinsa ya gagari kowa in wani kake jin tsoro to waye ya halitta shi Allah kuma yana da jabariya wanda zai ba ka kariya idan shi baya ganin su suna ganin sa to shine malai yake annahu sallamahu Allah minna bi qawmi duk duniya da hadda da gobi da tsuntsu da wasu reptile irin su tsaka sun kawo agaji ba iya mutane ne suka tsana annabi Ibrahim ba hadda wasu daga cikin tsinannin wato da gobi kamar tsaka da annabi ke kare fuku ala Ibrahim sun kawo agaji amma Allah madaukakin sarki ya tsira da din wa kharajahu min bayni azhurihim Allah ya fitar da shi daga tsakankanin su muhajiran ila biladi sham sai hijira ya koma sham kan baitul maqdis filin da za a tafi kiyama Allah yake koma dan sham a tafi mai albarka shi da su bature ne bai ji wannan ya karanta ya yi kokari yadda za a yi yaro da Siriya za ku ga jeje daga Siriya yayi kuma yanzu ma bai gama ba turawan duniya suna nan suna ta bibiyar abubuwa ta suka je iraki suka rusa ta suka tafi yanzu sun matso sudan sun rusa ma daga libya sai suka yi sudan kawai banda masar masar duk wanda zai gaya ma masar zai gaya ma in dai lafi ya zauna a masar shekarun baya zai gaya ma daga lokacin da aka rubuta murfi daga lokacin jin daɗin da ya baya kuma turawa ne suka to duk wata kasa hatta Allah ne ya tana ajanda Allah tana ciki saboda akwai guraren da ba sa so a zauna lafiya kawai na ka zauna lafiya to ko shakka babu wato tsarin su da tafiyar kana cikin barazana to shine malai ya ci gaba da gaya mana cewa kamar yadda wato ila ila al-ardil maqdisa zuwa baitul maqdis nan suka hijira domin nan ne gurin hijira kama kala ubay bin ka'ab wa abul aliya arayahi kamar da ubay dan ka'ab ya fada suka ce annabi ibrahim ya yi hijira ne zuwa sham dan baitul maqdis da shi da abul aliya arayahi babbar tabi wanda mun ja bayani a kansa cewa an haife shi zamanin annabi alaihi salatu wassalam amma bai musulun da wace wani annabi ba duniya abul aliya babban tabi ne Allah bai rufe shi da musulun kaga baya cikin sabai abul aliya arayahi kenan to shi ne Allah mara hukun zargi yake wa habna lahu ishaqa wa yaquba sannan kuma mun ba shi ishaq wa yaquba mun kuma ba shi da annabi yaqub ba ba ba wani shi isiyasa da kuma sai yaqub to ishaqa wa yaquba nazilatan Allah yake mun ba shi a matsayin dadi a da da mujahid manyan malamai suka ce yayi adiyatan kyauta Abdullahi da Abbas da shi da Qatada kuma da ibnu hakan ibnu uyaira suka ce na ji daga walad walad jika domin dan tsada ne domin yana cikin layin magada dan tsawa ba dan ya ba ko yar ya a dan tsa shi ma da ne kaga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ya bashi na ishaq shi kuma ishaq ya yi buwa yaqub to jira Allah yake lafiya albarka ce a ji kawai ka fito kaga kana da ɗa kuma jikokinka su zo gaishe ka wannan wato abu ne mai daɗi ka tambayi masu jikokin za su gaya ba za ga ya mutum yana jin daɗi ya kalli yara a ce wannan jikokin da ne ba ƴaƴan cikinsa ba ƴaƴan ƴaƴansa wannan albarka ce to ita Allah ya gaya ya gaya wa annabi Ibrahim albarkar da ya masa cewa bayan ɗaya kuma ba shi jika to shi ne Allah maka hita ya gaya mana a suratu hud fa bakkarna hadi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub muka yi wa matar annabi Ibrahim albishir din cewa za ta haifi ɗa shine ishaq bayan ishaq ya taho kuma bayan sa za a samu wani wanda ake ke kira yaqub shine jika kuma in za ku iya tunawa ai biyo roka da kanka suratul ta suratul safat inda yake cewa rabbi habli min as-salihin Allah ka ba ni ƴaƴa nagartattu kar ka ce sai ka yi aure za ka yi addu'a Allah ya baka ƴaƴa na kware tun kana saurayi ka rika addu'a idan ga iyayen mu ada idan kai wa kakanka abu ne sai Allah ya baka mata ta gari wannan addu'a ce ne kyau idan Allah ya baka ƴaƴa mata ta gari to zai baka ƴaƴa nagartattu za ka tuna yawan wannan addu'a shi yasa tun yanzu shekara ka sha biyar ka rika yawan faɗa rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a ko kuma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wayannan biyu ka rika yawan maimaitawa dama wanda yake da yaya wajibi ne ya rika yin wannan yana so ya zauna lafiya wanda bai kai matakin ba tun yanzu ka rika gaya wa Allah domin kai ba wanda yake cikin firgici ma sama da kai wanda bai san matar da zai zauna da ita wai yana cikin matsala domin su mata ba kore ba ne da za a kwakwasa ka gane ya ce ce za su ka zauna da ita lafiya wata sai ka aura za ka gane a ce ta yi ruwa ne to Allah madaukakin sarki yana gaya mana wannan cewa wato wa kullun ja'alna salihin gaba ɗayan su mun sanya su nagartattun bayi sai Allah yake na'am
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين Allah yake waje Allahu a'immatan kuma waɗannan da muka lissafa duk mun sanya su jagorori ne yahduna bi amrina suna shiryawa ayyada'una ila Allah ta'ala suna yin kira zuwa ga Allah madaukakin sarki gaba ɗayan su shine bi amrina da umarnin mu da Allah sai Allah ya ce wa auhayna ilayhi sannan mu muka yi musu wahayi sai ayyana alkhairati na cewa su rika aikata ayyukan kwarai wa iqama salati su kuma rika tsaye da sallah ne tsaye da sallah abubuwa biyu yin ta akan lokaci da kuma yin yadda annabi ya koya wannan shine wato iqamus salat amma ina so in ja hankalin matasa yan uwana mu ji tsoron Allah da muka mai da ko ina musalla yanzu idan ka fita yanzu daga nan zuwa gidan mai jito ba za ka samu wuraren duk inda majalisar matasa suke masallaci ne wannan abin da kai ne Allah ɗaya daga cikin manufofin masallaci shine akwai ne dan ayi ne na dan ayi ne eh na da akwai zumunci don a samu zumunci sai kenan kawai juna a raya masallaci ainihin in wani yana da matsala ta nan za a magance masa ko ba ko kuma unguwa kanta duk a masallaci ake ganewa sai ne akwai abu ɗaya da nake so ku faɗa haɗin kai dama jami haɗin kai jeri na don a samar da wato karatu wannan ba kowa ne ba zai gamsu da kai ba ne mun yadda zan ilimi ce ne na solution ga al'umma sai dama dama annaba ne za su zama fi da sahabbai anan suke warware matsalolin al'umma a cikin masallaci sai ne akwai abin da nake so a zo wannan maslaha ce da masallacin wannan duk misali ana mu muka faɗa dan kuma ne za a samu nutsuwa na yadda da wannan gabar da nake zuwa faɗa wannan duk maslahar mu muke faɗa maslahar masallacin nake zuwa faɗa rayi masallacin maslahar mu ce ita ba duk kun kawo wannan ba za mu faɗa abin da nake so mu faɗa shi ne don wani ya gano cewa masallaci yana da matsala kaza in ba ka zuwa ba za ka sani ba idan kana zuwa masallacin za ka gane cewa a ka ga fankar masallacin nan ta mutu a ɓoye sai ka ga ya ba da kuɗin an siya idan kowa ya daina zuwa zai gyara kowa da ya samu majalisi kawai zai zauna a gurin ya sallah kuma wani abin ta kai shi da wani yake tambaya ta satin da ya wuce yace malam shin ya halatta kawai shi ke yanzu an yi magarba kamar yanzu da za mu to a kun ga an jima da yin magarba kuma lokacin isha ne ba duk da hankali ya sani kawai sai a ga hadari sai shugaban majalisar zai ce kawai mu san mu san nan mu wai saboda hadari ya haɗu shin ya halatta a ina ya gano wannan karatun kun gara abin da nake nufi ba bajan yayi ba daga yin magariba kawai a hada da isha ba haka yi ba kawai yanzu da ya kalla kawai wani tsato aka samu a gurin sai ba da fatawa yake kawai hadari ya haɗu shi a jahin yake ko a sa kwana jannudi wai sai yau da zai tafi kawai a sallah sai a tashi a yi ya tambaye na ce ni iya gurbin karatu na wancan wannan karatun ba bayan an ɗau lokaci an je tsakiya ba a je lokacin sallar isha'i ba an baro da magaruwa a yi sallar isha ba san wannan bani na ce mata ni dai ban sani ba to yanzu ba abin da al'umman ba ta koma ke kowa da ya samu majalisi kawai dai kawai dai kuma za a ga shi na mai gurin mutum na goma gidan mu ne ni ne ni ba kawai shi ne ka'ida tun na goma gidan mu ne in kuma a wani shago na kuke to ni ne liman wallahi wayan abubuwa ne wanda za ku ga ana ta sakaci da su amma abin ƙara faɗa ɗaya ƙara faɗa ɗaya to ai duk maganar da muke kenan geographer gaba ɗaya magana yanzu da muke kenan lokacin sallar baya yi suke yi ga shi wani ya bada fatawa sai a kawai saboda an gano yanzu da wannan hadadin in dai shi ne da ba za mu zo karatu ba mun gano shi na ce malam da kini da kuma Allah ya ce mu je mu in ma ruwan ya ga komai kafin mu gaba ya ya kare tunda jamunar ta ba da jaba saboda haka ya kamata wallahi mu ji tsoron Allah wallahi kowa kan kansa ya san bali insanu ala nafsi basira kowa ya san dai saboda haka mu ji tsoron Allah wayannan abubuwan da muke yi Allah baya son manufofin masallaci rusa su muke yi rusa su muke yi alaikum salam shi yawan masallatai idan ba bukata shi ma sharri ne ai yana da yake alamomin tashin alkiyama amma idan da bukata babu matsala ka fahimta da ku masallacin juma'a ko ya kamsu salawat idan al'umma ta yi yawan da tana bukata a misali kamar nan inda illa take kaga a nan masallacin kafin in ka tashi daga titin bajin ba daga nan wajen gidan alaji dan kura har zuwa gidan bajin ba za ka lissafa masallatai da yawa to amma abin tambaya shi ne kowanne aka kira sallah ana shiga a yi sau ɗaya biyu uku idan haka ne ana da bukatar sa abin da kai shi ne ya zamto za a tare sallar ijayi a nan sai ga mutum biyu ne za su yi sallar daga liman wani zai ma liman ya fito da ƴaƴansa a fito a wannan kamata ya yi kurfe masallacin a koma da kusa ne ko wani ya kira sallah shi kadai ya tare sallah ana haka shi kadai saboda ba kowa saboda duk ga masallacin kusa ne amma idan da bukata shi kenan shikenan saboda haka wannan shi za a kalla amma yawan da aka ba bukata yana ɗaya ne ya halabo mun tashi alkiyama Allah ya dace da to Allah madaukakin sarki yake wa ja'alnahu ma'immatan ya adina bi amrina mun sanya wa'annan annabawan jagorori ne da suke shiryawa bi amrina ko suke yin da'awa da umarninmu wa auhayna ilayhim Allah ya ce muka musu wahayi فعل الخيرات نسى أيكة الخيرين وإقام الصلاة الخير صلى وإيتاء الزكاة ثم بعد الزكاة da kudin ka ya kai misali to ka fitar da zakka ba Allah miliyan ɗaya da yan kai ka fitar da zakka kuma za ka ga yadda kudin ka zai haɓaka duk wanda yake so kudin zai haɓaka ya rika fitar da zakka in ko baya so in yana so kudin zai lalace to yau Allah ruwa zai gara kuran ka kuwa dan bukata za ta zo mara misali ya kashe kudin amma wallahi duk wanda ya daure miliyan ɗaya ba dubu ishirin da biyar ce miliyan goma miliyan goma kuɗin da za ka fitar ba shi da yawa naira kaga zai iya zama dubu nawa dubu arba'in da biyar ɗari biyu da hamsin abuwa kwata miliyan shi za ka fitar a miliyan goma to a miliyan goma ko miliyan ɗaya aka ce ka ɗauka ai baka ɗauko mai ba to amma sai wanda Allah ya yarda shi zai to sai Allah madaukakin sarki yake wa kanu lana abidi dukkan su sun kasance bayi ne gare mu ji Allah sai Allah yake ne ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa walutan ka ga wani annabi kuma yanzu aka koma cewa walutan shi ma annabi lutu ataina wa hukuma mun bashi annabta wa ilman mun kuma bashi ilimi wa najjaynahu min al-qaryati allati kanat ta'malu kaba'ir mun tsayar da shi daga garin da mutanen da suke aikata wato barna da ta'addanci domin bayan neman maza da mutanen annabi lutu suke suna kuma karya hanya jifanci ga fashi ga kuma wancan shi ne kanar da amalin kabari suna aikata ayyuka waɗanda suke na barna sai Allah madaukakin sarki yake wato innahum kanu qauma sau'in fasiki lalle su mutane ne waɗanda suke fasikai masu fita daga yi wa Allah madaukakin sarki biyayya shi ne Allah yake shi kuma wa adkallahu fi rahmatina mun shigar da shi cikin rahamun shi annabi lut alaihi salatu wassalam innahu min as-salihin lalle yana cikin nagartattun bayi annabawa ke to shine mala ne yake gaya mana cewa tun ma da bai guru lut kana kad amara da ibrahim Allah ya kare mana bayanin cewa annabi lut ma yayi imani da annabi ibrahim kaga banda matarsa akwai aula annabi amma a garin gaba ɗaya dai matarsa ce kawai to amma makotansu kuma akwai wani annabi da ya imani da wacce ba a wuce ma ya bi wa hajara ma'ahu ya yi hijira tare da annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ita Allah ya ce wa fa amana lahu lut wa qala inni muhajirun ila rabbi annabi lut ya yi imani da shi yace ni ma zan yi hijira zuwa ga ubangiji na fa atahu Allah hukuman wa ilma Allah ya ba shi hukunci shine annabta wa ilman da ilimi wa au'a ilayhi sannan ya wa'ayi waj'alahu nabiyya ya sanya shi ya zama annabin Allah wa ba'athahu ila sadum sannan sai Allah ya tafi zuwa ga wani gari da ake kira Sadu sunan garin kenan fa khalafuhu wa kadzabu suka saba masa suka karya dai fa halakahumullahu wa dammara alaihim Allah ya halakar da su ya kuma halaka ya rugurguza su dan azabar da aka mutane annabi ne annabi alaihi salatu wasallam yace ba ta bai wata al'umma ba domin sai da aka kaje garin gaba daya ya zama to mala'ikun sama ta dai suna biyo kukan kajin su sannan aka juya shi aka biyo da duwatsu kuma na wutar jahannama fa amsana alaihim hijaratan min sijilin mamdud haka sun biyo an kibo su da ka kuma aka rika bin da duwatsu na wutar jahannama yana farfasa su idza Allah yake wa najaynahu min alqaryati allati kanat ta'malu khaba'ith mun tsirtar da shi daga garin mutanen da suke aikata barna inna mukanu qauma sau'in fasiqin domin sun kasance mutane waɗanda suke munana kuma masu fita daga yi wa Allah biyayya shine al-fisku wa adkallahu fi rahmatina mun shigar da shi cikin rahaman mu innahu min as-salihin lalle yana cikin nagartattun bayi sai Allah yake ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين.
يا الله ونوحا لكم أن نوح عليه الصلاة والسلام إذ نادى من قبل ku tuna lokacin da ya kira ubangiji da tun da can ya za ka ce min kabulu domin ya riga annabi nuhu ya riga annabi lut da annabi ibrahim zuwa amma kuma aka fara kawo labaran su sannan nasa saboda haka Allah yake wa Nuhan da annabi Nuhu idna da min qablu ku tuna lokacin da yake kira ya kira tun da ya kira mutanansa fatta jabna lahu ya kira mu kai wato ya ambace mu Allah yake fatta jabna lahu sai muka amsa masa fa najjaynahu muka tsira da shi wa ahlihi da iyalansa min al-karbi al-azim daga damuwa bakin ciki wanda yake babba don Allah ya gaya mana wurare da dama wa qauma nuhin min qabl innahum kanu qauma sau'in fasiqin kutuna wato mutane annabi ruhu tun da san sun kasance mutane ne wato munana masu munana ɗabi'u sannan kuma fasikai kuma Allah madaukakin sarki ya kuma cewa wa qauma nuhin min qabl innahum kanu hum azlama wa atqa mutane annabi ruhu tun da san sun yi zalunci kuma sun yi kagona da yi Allah maɗaukakin sarki ya bamu labarin turare da dama da Allah yake fa najjayna hu sannan muka tsiratar da shi wa alahu da iyalansa min al-karbi al-azim daga damuwa wadda take babba shine malai yake ka tuna kiran da aka yi a wato annabi Nuhu yayi wa Allah shine da yake rabbi la tadar ala al-ardi min al-kafirin diyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara abin da yake ya ubangiji karka ba kowa a kan duk duniyar nan karka ba kowa da ya karka ba gida daya innaka in tadarhum domin ya ubangiji in ka kare su yudillu ibadaka la tabatar da bayinka wa la yalidu ta'in da za ka haifa ma za su ji ba za a basi ba illa fajiran ba za su zama komai ba face fajirai kafara kuma kafirai za su zama su ba to ka bai makon su zo su jaza jaza wa ƴaƴan shi annabi ruhu to sai ƴaƴan da za a haifa yake ji ko da haka gwaro su ba su kare gaba ɗaya su tafi kuma haka yake ibna da min qablu fastajabna lahu fa najaynahu wa ahlihi muka tsayar da shi da iyalansa kamar da ya gaya mana a suratul hud wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawlu wa man amana yake wa ma amana ma'ahu illa kan ya laka wato illa man sabaka alaihi alqawl sai wanda Allah gaba ɗaya Allah ya halakar da su amma banda wanda Allah ya hukuncin zargi ya rubuta cewa su ba za a halakar da su ba da wanda suka yi imani da shi wa ma amana ma'ahu illa kan ba ba wanda suka yi imani da annabi nu in ba mutane kaɗan ba to shine Allah yake wa nasarnahu min alqawmi alladhina kadzabu bi ayatina muka taimake shi daga mutanen da suka karyata ayoyinmu innahum domin su kanu qauma sau'i sun kasance munanan mutane ne Allah yake fa azraqnahu sai muka halakar da su ajma'ina gaba ɗayan isa ba wanda zai baka labarin mutanen annabi Nuhu in ba Allah ba ba wanda zai baka labarin Adi da Samud in ba Allah ba shi zai ce fa hal tara lahum min baqiya ka taba ganin raguwa ba wanda zai baka labari domin duk sun kare wanda zai ga ma labarin mutanen Adawa da Samuda da mutanen annabi Nuhu Allah ne ko Annabi alaihi salatu wassalam banda nan kuma duk wanda ya tsiro labarai ya baka ya tatsuniya yake ga sai Allah yake na'am wa daud wa sulaiman yahdurani fil harbi innaka tasmihi ghanamul qawmi wa kunna li hukmin shahidin ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين والله madaukakin sarki ya ci gaba da ba mu labarin annabawa sama sama sai yake wa Dawud da kuma annabi Dawud wa Sulaiman da kuma annabi Sulaiman ta da ubani sai yake har Allah yake idiya kuma ni ka tuna lokacin da suka tashi yin hukunci fil harfi dangane da wata gona in nafashat fihi lokacin da nafashat annabashi shine wato kutsawa cikin gona da daddare haka kalmar take haka duk malaman tafsiri suka kawo cewa kutsawa cikin gona da dabbobi da daddare shine annabashi to sai Allah yake in nafashat fihi ganamul qaum kamar da za a ce haka ce haka ce samira aboki ya hira da yaudi kenan ta dare ko shi za a tambaye waka ya ce kiɗa fi sabira ismuha samira saboda magajen ka koma yin gidan kana da ita da dare za ka taro tana ta bunka kowa ya ga ciye maku tare ko ta yi bacci a kusa da shi to saboda haka shi ne samir samir abokin hira na dare samira abokin hira ta dare haka shi ma anisa ko anisa su zo da haka shi ma ka gaba alarsa yana da abokin hira na yaushe ta da yaushe da rana ai da tun da an kawo da yau kawo shi ya tsaka to Allah ya ce iz nafasha fi ganam ganam alqaum lokacin da dabbobin wasu mutane fulani da makiyaya yanzu za a yi magana anan in ji da Allah ya ba mu labari fulani da makiyaya inda ana bu ƙa'idodin Allah yi za wallahi ko ba kai boko ba in kana da kyakkyawar fahimta kyakkyawar fahimta ta littafin Allah to za ka zama wayayi in ka ga mutum ki dawo bi to bi bai duk shi kanka littafin amma zai zama wayayi wayewa ta gaske domin a yanzu a surar nan za mu rika ganin wasu abubuwa da annabawa duk da sun mutu wanda kuma su ake gani a matsayin ci gaba yanzu to Allah madaukakin sarki yake in na fata fihi ganamul qaumi lokacin da dabbobin makiyaya suka kuka cikin gonakin manoma Allah madaukakin sarki yake wa kunna li hukmihi dangane da hukuncin su su wayannan bayan Allah mu lalle mun kasance jahili na muna jira domin rigima ce ta faru ya ɗebo dabbobin da daddare ya saka sun shiga cikin gonar bawan Allah gaba ɗaya ta kai lokacin da za a sassare ta gaba ɗaya suka cinye ta kuwa ba zaman lafiya bayan da za a yi manoma su kyale dabbobin ko masu dabbobin dole a samu matsala to sai Allah ya ce to fa fahamna ha Sulaiman annabi Dawud ya zo an kai masa ƙara cewa ya ya annabin Allah wasu bayan Allah ne suka zo da darasa ku a cikin gona da suka tafi dabbobin su gaba ɗaya suka cinye mun wato ya kayan marmari da kayan shuka duk gaba ɗaya kawai annabi Dawud ya yi hukunci ya ce a ina gaba ɗaya ya ce a kwace dabbobin a ba mai gona gaba ɗaya dabbobin bidiyon to annabi Sulaiman yana zaune da kallo dan sani sai Allah ya ce fa ba hamna ha Sulaiman sai muka fahimtar da annabi Sulaiman ya kamata a yi hukunci wannan hukuncin da aka yi akwai gyara a akwai kuskure shi ko hukunci in kai kuskure kana da lada mu cikar wasan zuciya ta ruwa yanzu nan za mu ji har hukunci alƙalai zai fito a nan har alƙalai sun shiga to sai Allah madaukakin sarki yake wa kullum amma duk su biyu da annabi Dawud da annabi Sulaiman gaba ɗayan su aka yi na hukuman duk mun ba su hukunci annabta karka ɗauka ba wai akan annabta annabi da wuce wannan hukuncin ba dukkan su annabawa ne wa ilmin ko kowanne yana da ilimi amma kuma wa faqa kulli bi ilmin alim kowa da ilimin da Allah ya bani to yanzu ku gaba ta da uba za mu magana Allah ya rubuta sarki yake wa sakhalna ma dawud al-jibal kaga ta ƙara dawo ma anan kuma mutum zai kalli ya ake criticism yan boko mutum ya zo ya presentation na ba ka ɗauke ta gaba ɗaya gaba ɗaya ka ba bai iya komai ba ka rufe shi to za ka yadda Allah zai koya ba ya ake kiri shi domin ka je presentation ko za ka saurari mai presentation to sai Allah ya ɗaukakin sarki duk da an yi bi cewa hukuncin Sulaiman ya fi kyau sai Allah ya ce wato wa sakharna ma'a Dawud al-jibala amma ba annabi Dawud duk da wancan hukuncin ya yi kuskure a ciki mun hore masa duwatsu yusabbihuna suna tasbihi malamai suka ce ba wai dama tasbihi tahsin lahasin ne ai Allah ya gaya mana cikin dama kowanne abu yana tasbihi haka Allah ya faɗa alqur'ani mun kuce aya a suratul isra kowanne abu yana tasbihi abun mamakin shi yadda suke kwaikwayon annabi dawo muryar da suke bi dabbobi da duwatsu to shine babban abun mu'jiza amma da ba ai mun sani domin annabi ya babu labari cewa akwai wani dutse a Madina da yake masa sallama ne ya je wucewa ko sannan mun karanta a hadisi cewa lokacin da ya wuce sai wata wata ta sa aka yi marmun bari ku ji kiran kowa sai da ya ji yana kuka to kai duk wannan mun ji daga mu'jizozin annabi alaihi salatu wassalam babban abun mamakin shine yadda suke kwaikwayarsa saboda Allah ya ba shi murya mai daɗi haka annabi ya gaya mana da yaje zagawa ya ji Abu Musa al-Ashari yana karatun Qur'ani da ya zo fara zuwa je gari yace ji na ji ka kara karanta al-Qur'ani Allah ya baka dadin murya irin na annabi Dawud alaihi salatu wassalam yace ya Rasulullah kana ji na ina ji a yake kwarai kuwa yace wallahi da na san kana ji na la abbartu laka takdira da na kara rerawa dan ka ji dadi to Allah madaukakin sarki yace duk mun ba su wasakarna ba a Dawud al-Jibal yusabbihuna suna tasbihi duwatsu suna tasbihi da tasbihin Annabi Dawud alaihi salatu wasalam wa tsayra banda wata haddadin tsayi in su ya zo ya ji Annabi Dawud ya tsira karatu sai ya tsaya kawai ya rika kwaikwaye muryar sa yana yi to kaga wannan ya gori idan mutum ya yi ka sa shi wani abu ya yi sai kuskure to in ka zo ka fara yi ba ba idan kai ba wani kace amma guri kaza da kaza da kaza duk akwai da to zai zai ma ji kawo fahimta ya san ba so kake kauri da jiwa amma yana fara ya ce kace tun daga bismillah ba ka iya komai ba a wannan ya san da matsala gaskiya to sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa kunna fa'ilina lalle mu masu aiwatarwa ne ibnu abbas kamar da muka faɗa ya ce annabanki shine bayanin ayoyin yanzu zali shine wato yi ne yin kiwo da daddare kamar yadda imamu zuhuri shi ma haka yake imamu katada yake shi ma aibin laili abinda ake nufi kenan wato yin kiwo da daddare to shine yake to um kada amma ta kana qiduhu fa afsadatu to malam zai ba mu labari wasu mutane ne su kutsa cikin gonar wani bawan Allah wanda kayan marmari sun gama fitowa kaɗan ake jira duk a shirin suka kutsa ba da daddare saboda haka sai aka tafi gurin annabi Dawud fa qada Dawud bil ganami bi sahibil karim annabi Dawud ya ɗebi dabbobin ya bawa mai gona yake naka ne ka rike su kawai a baki fa kana Sulaiman gairu hada ya nabi Allah annabi Sulaiman ya ce ni wannan ina ganin baba annabin Allah ba haka ya kamata a yi ba cikin kyakkyawar magana da ladabi ba cewa ya baba baka iya ba ba haka ya gaya mar ba kala wa mata dan cewa ina da wata fahimtar ban da wannan abba ke ce ne ke ce fahimtar ta haka idan kana so ka gina kwakwalwar ɗanka duk magana da ya zo ne ta karfe ta kalla sai kai magyara amma kada daga zuwan sa kullum kuma ta nan ne za ka gina yaro a ta gaskiya ya rika gaya ma idan duk abin da ya zo da biya ka ce a kaza da kake ba ke kaza ake cewa to za ka kana sai gyara ɗabi'un yaron ka a cikin gidanka to shi ne ma da yake annabi dawud alaihi salatu wasalam yace to ya za a yace sulaiman sai yake tadfa'ul karam iz ala sahibul karam abin da za ka yi ka kwace gonar ka ba wa wannan mai dabbobin ka ce noma ta ba an san iya adadin wato yadda kayan marmarin su ya fito ba saboda haka a bashi ita zuwa shekara guda sannan kuma bai kuma alayya ta ya au ya ta tsayawa wato har sai ta kai matakin da wato aka rusa wa wancan bawan Allah wa tarfa'u al-ganamu ila sahib al-kar shi kuma mai noma a bashi dabbobi sai ce fa yusibu minha ya rika amfani da dabbobin hatta idza kana al-karamu kama kana dafa atil karamu ila sahibi yace a bashi ta amfani da su har sai an kai wannan matakin sai a karbe dabbobin a bashi ma ya rike gonarsa yace wa dafa atil karamu ila sahibiha yace amma ba a ɗaya ruwaya da yace zai amfani da nonon da gashi nan da suna amfani da shi wajen siyarwa da gashin duk wani abu da za a iya amfanuwa da dabbobin zai amfani da su domin shi zai kula da su ya ciyar da su saboda haka zai amfani da nono wajen sha da ciyarwa sannan zai amfani da gashin da gomo shi kuma mai ruwa yana can yana noman sa shi kuma yana amfana da su a to sai ku annabi a Dawud ya karbi wannan shawara ya ce a wannan shawara ce mai kyau tayi aka zartar da wannan hukunci to shi da Allah yake fafa hamna ha Sulaiman mun fahimtar da annabi Sulaiman wannan hukunci bayan nan Imam Bukhari ya kawo wata kissa a cikin sahihul bukhari nasa yake cewa abin da ya faru shine wasu mata ne guda biyu kowace tana da jariri sai suka yi tafiya suna yada zango a wani guri sun ajiye yayan su kawai kura ta wata dau jaririn daya sai ta tafi da sai rigima ta kawai babbar babban mace ce da karama sai babbar ta ce ai wanda aka bai shi kan ne wallahi aka rika rigima sai gurin annabi dawo ana zuwa shi kuma annabi da wurin sai hukunci ya ce wannan kayan go wannan dan na babban na ta ne annabi Sulaiman yana kallo sai sai bayan wato yayi hukuncin sai ya ce ya nabi Allah ni ko ina ganin wani hukuncin sabanin haka sai ce ne hukuncin je kai hukuncin da kake so kai sai ce su zo suna zuwa sai kirawo sarkin Sara yake zo ka raba dan nan biyu ka raba shi biyu a tsaye ko sai ka bada rabi tunda kowa ya ce da kowa ne sai babba ta ce kwarai kuwa a raba shi kawai biyu sai ka raba ta ce ita ta hakura abin mata kar a kashe sai annabi Sulaiman ya yi dariya ya ce to dan nan ba na ki bane na wannan ne to shi da Allah ya ce fa hamna ha Sulaiman muka fahimtar da annabi Sulaiman yadda za a yi hukunci shine aka dauki ta aka ba wa ‘yar kuma wucin ta sallama bayan an yi wannan hukunci. Wasu malayan suka ce watakila saboda annabi Dawud shi ma ya kalli ɗan domin ta taro da shi tunda ta bi karfinta dan ta auji da yaron ita karamar sai ta kyale mata to kuma asali suna da wata ka'ida shi ne asali na jirgin abu na asalin abu shi ne in ka ga waya a hannun mutum asali shi ne ta tafi har sai bincike ya bayar da cewa ba ta tafi to aka ce da wannan fomular annabi da ya amfani in saka wannan idi da hadi ne da wani malami zai ke faɗa yake cewa kamar malam malam Sa'arawi daga cikin bayanan sa da yake cewa wata kila saboda haka ne ko Muhammad Sani al-Munaddi shi ma wata ran yana tafsiri abin da yake faɗa kenan yace wata kila saboda ya ganta ya ga dan amin asalin abu kuma shine yana wato yana gurin ne saboda haka wannan hukuncin ya ga shi da Allah ya ce to duk lokacin da za ka yi hukunci to sai ka yi la'akari bayan ilimi ana buƙatar mutum mai zakai mai gogewa ba iya ilimi ne ta a ba mutum alƙalanci ba ba iya kacin sa bane ibn asakir ya kawo wata kissa da yake cewa ita ma ana dangara annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam cewa wata baiwa Allah ce kyakkyawa matasa guda hudu kowa ya je neman auren ta take su hudu sai suka ce kawai bai mata shari sai suka kai karar da gura algari suka ce ai a gura da dawud suka ce ai abin da ya sa ta aure wani kare ta ajiye a gidanta yake amfani da ita kare kuma kaga a taduwa da dabba ai kisa ne har annabawan baya hukuncin kisa saboda haka annabi dawud ya yanke mata hukunci ruwayar sai ta nuna annabi Sulaiman da ya ga wannan hukuncin ya kalla kawai sai ya kirawo yara ana yi gobe za a yi mata hukuncin kisa sai ya kira yara ya ce su zo kawai suna zaune ce ku zo koya muku wani abu annabi Dawud na zaune sai ya ɗauko wannan matsala sai ya ce tare da kuka kawo kuka ce ai mun kawo ƙara ne akan karar maimaita irin wannan sai ya ce to shi kenan da yake duk goma sa duk ya babbana sai ya kira na farko annabi Dawud na kallon sa sai yake masa da me ake tuhumar wannan baiwa Allah tana amfani da kare eh tana yi to karan wannan iri ne sai ji wannan yace ai fari ai na ne ga ruwan guri da wani to kuma ta duk ba san me ake ba wannan sai ya kira ne yace ita ma nan da take amfani da kare karan wannan iri ne shi kuma da yake jari kai daga cikin da haɗa da cewa kore karam su kaji koren kai wani da yanzu yake ai baki ne annabi sulaiman dawud yana kallon wannan da yake da yake sulaiman hukuncin gobe kai za ka yi to ma suna zuwa wannan matsala aka gairu wallahi duk sai suka raba kai wani yace fari ne wani yace baki ne gaba ɗaya aka kama su da hukuncin kadar kaga wannan da yake fafa hamna ha Sulaiman isa ba da yake ce wannan hukuncin na kawo ku misali wani misali da ibnu nikayyim ya kawo lokacin da wani ya kai kara yana bin wani bai shi wanda ake yi ba shi yarki ne yake kan ba abun wani bai kan ya ake masa shi zai karbo ba shi ba sai alƙalin ya kalle shi yace to kai lokacin da ka ba shi ba shi ba ka da jiri yake babu yace a kusa da me ka ba shi ba shi yake kusa da wata bikiya ne zai ka kira mun bikiya duk mutane a cikin kotu kowa yana wa mai zai ka kira ka ce in ji ni ni alƙaliwa da kazo saboda haka yana zuwa da yaje kafin ya dawo sai sai yake cewa shi wannan yana zuwa yake cewa har yanzu ka gani da ba yake ya ranka yake gurin da nisa sai da ya dawo yana zuwa kawai sai yake cewa um ka je ka ga mata eh sai yake tana zuwa da yake na ga mata da yake ai ta zo kafin ka zo da alƙalin ke tun kafin ka zo ta zo da yake kai munafiki ka biya shi kudin sa kuma yayi da cewa lalle an yi haka kaga wannan ne wato fikira dole sai ana amfani da ita ya ilimi kawai da rashin gogayya ba zai saka iya alƙalin ji wani ba ka ba kai kafa ba wani labarin wani bawan Allah da na karanta shi kuma a irin mutanen mu ma lakkara ne a cikin makarantu dalibai kawai ɗan gayi masu tara su ma da yawa da wajen su ya su ma ba da kai nake ba da kai nake ba na yi kazira miki to da haka kawai sai rana ɗaya suke shirgo da suke ki zuwa jarabawa a jami'a suka zo suka sheka wa lattara ƙarya cewa wallahi kaza kaza suke ta ƙarya sun tagu wani gari ne daurin auren abokinsu da niyya za su dawo kawai sai mota ta lalata kuma gari ne mai nisa sai a hanya ta gabana sai lakcin yake to ba komai ku zo za a yi musu ku zo da safe gobe suka je suka kwana suna gobe sai da suka zo kawai sai warwa ba su kamar a cikin masallacin nan nan tsaye can tsaye can tsaye can tsaye kawai ya tsaya tsakiya sai ta tambaya ta farko ya ce wanne gari ne kuka je tambaya hudu ce ke maki sha biyar biyar ya ce wanne gari ne kuka je ɗaurin aure tambaya ta farko ce ya ce tambaya ta biyu ya ce a daidai ina mota ta lalace daidai ina tunda kakan take a Kano ai za ka iya cewa a kura yake daidai ina wata local government tambaya ta uku yake menene ya lalace a cikin mota tambaya ta hudu yaya sunan angon da kuka je daular aurensa simple yake makin jajiriya wallahi gaba ɗaya suka biki suka sallama shi ne wani malamin da yake cewa inda a ce zamanin magabata ne alƙali za a ba lakcarar nan wannan gwani ne domin abin da ake bukata kenan bayan karatu mutum ya zama yana da wato fikira fikira shi sa yan psychology yanzu in ka zo kana magana da mutum idan ka kawai in ya kalla ya san ƙarya kake Allah shi sa duk wanda ya yi psychology ko ya yi yi muna yau da kai ina tsatsan san Allah saboda yana suna da wasu dabaru sosai ba ƙarya bane psychology ilmin nan su ba ba ƙarya bane akwai saboda haka yi takarin kan idan ba ba yakunka haka zai kai ƙarya kai yanzu kake bokonka shi gogagge ne kawai kyale kai in ƙarya kai masa Allah ya sani to Allah madaukakin sarki yake fa hamna ha Sulaiman sai muka fahimtar da Allah Sulaiman wannan hukunci wa kullan atina hukman wa ilma amma duk mun ba su hukunci da ilimi tambaya wata kila saboda lokacin da ya tafi tambaya shine shin annabawa suna yi jihadi shine abin tambaya domin in ba ijtihadi bane ya haka annabi dawo da ya kuskure a magana da ya faɗa wannan tambaya idan suna yi bai dalili idan ba ta yi bai dalili me dalili ko in dai suna yi ijtihadi me dalili zuwa ta cinye zuwa na na na sallallahu alaihi wasallam na a Madina eh dangane da kilili ko eh wannan misali ne wasu malamai suna kawowa wato wannan dalilin da Alhaji ya faɗa cewa annabawa na yin jari domin annabi ya sa a rika yin kilili sai kuma kayan gonar su bai yi ba da yazo yake haka kace ai kace wani yake ai wato ku kuka fi sanin kowa sha'anin al'amuran duniya saboda haka wani suka ce ita haji annabi ba wahayi ne an da wahayi ne babu yadda za a yi gonar su take eh babu yadda za a yi take to amma ba akwai aya a yanzu ina da aya inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nas ya Allah yake bima araka Allah aje annaba za su hukunci suna yi ne da wahayi bima araka Allah to ga wani kan na'am na'am na'am a kyale shi tana goyon bayan su sai na ba to aka ce annabi alaihi salatu wannan ma dalili ne na biyu kenan mun kauci da wannan dalilin na biyu amma ni ba ina kan aya inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nas nan ba annabi Dawud hukunci ne Allah kuma yake bi ma araka Allah saboda haka abin da Allah ya wato ya nuna ma da shi zaka yi wala takun lil kha'inin khasiba har da wani to mun haura kenan ko an gane ko saura kwata lokaci ya tafi na'am na'am eh mun yarda da wannan amma nan ayar Allah cewa yi bi ta hukuma dan kai hukunci bainan nasi a tsakanin mutane bi ma araka Allah abin da za a yi hukunci da shi ba maganar mutuntaka ki magana ce ta wahayi sati ne zuwa za mu dora mu ce insha Allah ta'ala abubuwan da muka faɗa ne Allah ya ba mu ladan sa domin ban yi magana akan annabi cewa ya alƙalai sun tafi gida nawa ba za mu dora a nan inda mun faɗin misalai a nan sai mu ce insha Allah ta'ala an ce lokacin ya tafi kuma wannan takardar ta ne hukuncin salatu tarbiyi in muka bi sati ne zuwa ba faɗa amma dai a dukkule wasu malamai sun kalli hadisin a ya inganta wasu sun kalli da a inganta eh kuma malamai sun kun malamai masu yawa amma dai magana cewa ya inganta tana da karfi gaskiya sannan kuma ya ake yi wannan lakta ce kamata ya yi kaga ya turawa masu masu jami'an masallaci su kai da a sa baki a a me yake kiran sa kuɗi kuɗi ba sai a yi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu wanda muka kuskure Allah mai kakin sarki ya yafe mana muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsohon da kanka da bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana marasa lafiya da suke asibiti akwai dakta da ake ba mu labarin yana annur amma wani ba dakta da ka biramar ba na masa zai sakan nan kansa da kawai muna roƙon ubangiji Allah ya yafe mana Allah mai kakin sarki ya kuka da nan zuwa idan za mu tarar Allah ya samu cikin da imani dukkan iyayen da suka ga mu da gaskiya da duka suna da kowa bi da suna da kyawawa da kowa da da Allah nuna mana gaskiya da suna da ba mu da amin Allah nuna mana kariya kariya da ba mu da اللهم امنا في اوطاننا واغفر لنا ذنوبنا ولا تولنا لا اله الا انت من خلقك والنهار وصل على ما يا رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين